اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صل على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم.
والمؤمنون والمؤمنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات راحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويدينون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى dukkan ne maganar kafirai ya maganar makomansu yakan biyo baya da maganar muminai da makomansu sai Allah ce wal mu'minuna muminai maza wal mu'minatu da muminai mata ba'dhum awliya ubalin sashi su majibantan sashi ya muruna bil ma'ruf suna aiki da ya suna horo da ya kamata wa yanhauna suna hani anil munkari ga abin shari'a yake aksal munafiqina sakamakon akasin munafiqai wa qimuna salata suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakatu siban mu'minai kenan wa yudiyuna Allah suke bin Allah wa rasuluhu da manzansa ulaika wadancanan ka sayarhamuhumullah da sannu Allah zai masu rahama inna Allah azizun Allah waye ne la ajizu shay'un ba min da mai gajiyar da Allah mai inja an injadu wa'adihi gabanin zarta da alƙawarin sawa'idihi da narkonsa hakimin gwani la ya za'u shay'an illa fi mahallihi Allah bai sanya wani abu sai mahallinsa duk in ka ga abu a wurin to Allah ya sani ya fi ka sani nan ya dace wa alallahu al-mu'minina Allah ya alƙawari mu'minai maza والمؤمنات المؤمنين ماتا جنات الجنتين تجري من تحتها الانهار wanda korama ke gudana a karkashin su fadidi na biya ba mun kaddara wa dawama a ciki wa masakina da wuraren zama ɗayi watan mai daɗi fi jannati adinin a cin aljannan zama wa rilwanin min Allah ya akbar yarda daga Allah shi ya fi aljannan daɗi أعظم من ذلك كله ذلك هو الفوز العظيم ونشين مبارم wato yardan Allah ya fi aljannan daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yan aljanna in sun shiga aljanna Allah zai ba su abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bai taba darsawa ba ku karanta cewa min ma tashtahi al-anfusu wata lafzul ayun Allah subhanahu wataala yana faɗa wani aya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati aynin jaza'an idan sun zama cikin aljanna suka ni'imtu da shi da sha da duk abin da mutum yake so kuma ba za a tashi a ɗan shekara talatin ba har abada canji ba canji a ciki to don sun cika ciki macika da wannan ni'ima sai Allah ya ce akwai wani ni'ima da kuke so in baku sai su ga kamar ai an gama komi sai Allah ya ce to na yarda da buri lalla su ku da bada ku yarda ba ku shi to dan Allah ne ya fi aljanna da lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi يا sallallahu alaihi أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن يهديهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا لكم خيرا لهم وأن يتردوا يدعوا أدبا لمن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabi Muhammad jahidul kufara ka yaki kafirai bisaifi da takobi wal munafiki na munafikai kuma ka yaƙe su bil lisani wal hujjati domin su sun faɗi la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba a yaƙin sa da makami sai dai a yi masu wa'azi amma su can kafirai a yaƙe su da makami sannan waglis alaihim ka kausasa masu bil intihari da tsawatarwa wal makajabushi wa ma'awahum makoman su wutan jahannama ne wa bisal masiru ta makoma yayi muni ne ita ana in ga lura Allah ya ce ma annabi jahil munafiqin eh, jahil kufara munafiqin wa galul alaihim an ce ma annabi ka zafafa musu ka zafafa musu amma can da aka aike yi annabi Musa ka je wajen fir'auna sai ya ce kula da kuma kaulan layyinan ku faɗa masa magana mai taushi to shi Musa dama mai fushi ne tunda mai fushi za a yake shi ana son a shirya sai aka ce in ka je ka faɗi magana mai taushi don ya karkato shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi mai taushi ne saboda kai anan annabi wa galus alaihim wa galus alaihim ka kausa sa don kai mai rahama ne ya libuna munafikai za su rantse billahi da Allah ma kalu ba su faɗa ba ma ballaka ka an hummina sabbi abinda suka suka yi zagi manzon Allah lokacin da suka zauna su mutum goma sha biyu a- a- a- suna maganganu akan manzon Allah mummuna Allah subhanahu wata'ala ya sa wani sahabi ya zo ya gaya manzon Allah wani da wani da wani sun ce maka kaza annabi ya kira su ko kuke zagi na suka ce wallahi ba mu zage ka ba ba shi ne Allah ya ce ya halibuna billahi ma qalu walƙar ƙalu haƙiƙa sun faɗi kalimatar kobari kan man kafirci mukabaru sun kafirta ba da islami bayan musuluncinsu azharul kubra sun bayyana da kafirci ba da izharin islam ba bayyana da musulunci wa hammu bi ma lam yanalu sun yi nufin abin da ba za su samu ba min alfatki bin nabi kama annabi lailatul aqaba dilalin dawa inda audihi min tabuka tuna dawa daga tabuka ne sai waɗansu munafikai mutum goma sha biyu suka ce abin da za mu yi akwai wani korama idan an je kafan koraman bayi da faɗi to mu je mu canza fuskanmu idan mun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mu auka masa kamin su zo sai Allah subhanahu wataala ya ba labari akwai mutum goma sha biyu suna son su yi maka zamba za su canza fuskansu su zo wajen ka ce kar kowa ya shiga koraman sai kai kadai maza Allah an yi kusa da wurin zai ce inda hanyar da zai bi kar kowa ya shiga kowa ya bi ta kasan korama din to sun zo annabi ya shiga amma na yasir yana gabansa da wani sahabi kuma sai suka canza fusakunsu suka ɗaure fuska suka zo suna so su zaburi dokin manzon Allah din ya faɗi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ba annabi labari bayan sun faɗi kalman kafirci sun yi hu- sun yi munin abin da ba za su samu ba sai amma rauna yasirin ya bugi wujuhar rawahili fusa kun wannan raƙun ba lamma ka shigo yayin da suka zo masu farudu aka mai da su wa ma na kamo illa na na gaunan lafu ai ba su ki ka ba ba su yi musu gare ka ba sai don allah ya wadata su da manzansa min fallihi da balalansa bil ganaimi da ganimomi don sun ka sun samu ganima sun samu wadata ta albarka annabi da Allah ba da shiddati hajatihim bayan tsananin bukatansu almana ma'ana lam yanilhum minhu illa hadha ba abin da ya same su daga wannan sai wannan walaysa ma yundakum ban ya tubo Allah ce waɗannan munafikai ne in sun tuba akan nufa wa yuminu suka ba da gaskiya fika da kai yaku khairan lahu zai maza musu alkhairi wa in ya tawallaw idan sun juya gaba da imani yu'azzibuhum Allah Allah zai azabtar da su azaban alima azaban mai radadi fi duniya nan duniya bil qatl rijisa wal akhirati al akhirah kun min nari da wuta wa ma lakum min wali ba wani mai kariya da Allah a cikin kasa ya amazun bi imnu wala nasirin ko mataimaki yamna ahum wanda zai hana su
نعم ومنهم من آهد الله ليلتنا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم العقاب نفاقهم في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أنزلت الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
Allah subhanahu wa ta'ala yake wa minhum wala naquna min as-salihin akwai daga cikin munafikai wanda ɗan sun yi alkawari da Allah cewa idan an ba mu falalansa za mu yi sadaka wala na kunan na wallahi za mu kasance mina salihi na cikin salihan bayan Allah mai wannan magana sa'alaba ibn khatab ne wani sahabi ne na manzon Allah sunan shi sa'alaba wannan sahabin yayi talauci matuka ya zo sallah wata rana sai annabi ya lura da shi da an ce assalamu alaikum sai ya fita da gudu manzo Allah ya ce a kira shi wata rana wani me yasa kake sallah irin na munafikai sai ce ya rasulullahi talauci ne ya kai mun matuka riga ɗaya nake da shi da ni da iyali na in na yi sallah shi nake zuwa in ba ta dai sallah manzo Allah ya dube shi shiru sai ya samu dama ya ce manzo Allah ka roƙa mun Allah ya ban kuɗi sai manzo Allah ya dube shi ya ce qalilun tuti haqqahu khairun min kathirin la tudiquhu bari maka wa'azi kudi ba malmala'i ne ka samu kankani wanda za ka iya bada haƙi ya fi mai yawa wanda ba za ka iya bayarwa ba ya ce ya rasu Allah ya taimaka ya mun addu'a Allah ya ban kudi yanzu mai ce jakarai ya sake dawo ya ce ya rasu Allah ya talauce ba ya isa ka yi mun addu'a Allah ya bani kudi ya ce baka dubiya ne ba ni yana da kudin ne ka yi haƙuri kankani wanda za ka iya masa ya bi mai yawan da ba za ka ba da haƙƙi ba ya sake zuwa ya samu manzan Allah ya ce ya rasulallah har yau da ina nan a dai mun addu'a Allah ya bani kuɗi manzan Allah ya ce masa za ka iya biyan haƙƙin ya ce wallahi in an bani kuɗin zan ba da haƙƙinsa ya ce Allah ka azurta sa'alabatu Allah ka azurta sa'alabatu Allah ka azurta sa'alabatu sai ya tashi ya tafi addu'a annabi ya hau yana zuwa sai ya samu akuya guda daya da akuyan ta dinga haihuwa kamar tsutsa ta cika gefen gari to awaki sun yawa ba dama zaman gari yana zuwa sallah kullum sai ya fita bayan gari ya gida a wurin yaje yana zuwa sallah kullum awaki suka karu ya kara nisa da gari sai yana zuwa za da la'asar ya kara awaki suka karu ya ce daji sai yana zuwa ran juma'a suka kara yawa ya koma can daji sai tare hanya ranar juma'a ina labarin annabi ina labarin annabi ina labarin annabi can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna da ce wai jama'a ina labarin sa'alaba sai sa'alaba ta kudi ya yawa yana can daji yanzu mu ya ce aho sa'alaba ta ya halaka to a lokacin ayar zakka bata sauka ba sai aka saukar da ayar zakka manzo Allah ya kira sahabbai sa'i masu zuwa karban zakka ya ce ku je duk masu raƙumma da shanu ku karɓo zakarsu ku biya ta wajen sa'alabatu ku ce nashi musamman sakon da aka je wajen sa'alabatu kamin a je wajensa manzo Allah ya ku mutu ya kuma ya ce ya ce za ka ba da sadaka a kowane akuyanka arba'in guda ɗaya ya duba ya tara ya ce duka duk wannan a bayar a hito amma dai a dai duba suka ce to mun sauke maka ma a ɗari ka bada guda ɗaya ya sake dubawa ɗarin masu yawa ce ni ne ina ganin mai annabi zai da awakin mu ko dai ana so a sa mana haraji ko yar uwar haraji amma dai ina da shawara ku je ku karbo na gaba ku dawo to idan sun je na gaban duk sahabin da ya ji annabi ya aiko a bada awaki sai zaɓin manya-manya ya ware ya ce ga shi a kai ma annabi masu karba zai su ce a ai ba irin wannan ya ce a a mun yadda da daɗin rai suka sake dawa salabatu mun gama karbowa an ce ka bani naka sai ce ku bani takardar sake dubawa ya duba ya juya ya juya ya ce a a ko dai haraji ake so a sa mana in ba haraji ba yar uwan da ni ku je ku ce ma annabi ni ma ina zuwa da kaina zuwan su ke da wuya annabi ce ina labarin halakakke sa'alabatu ina labarin sa'alakakke sa'alabatu da ya ji ayan ya sauka a kansa wannan sai dai mu awakin ya kama annabi ce Allah ya hana ni karba ba na so tun da ka tuhumi Allah ka tuhumi manzon Allah to sannan ya rayu har zamanin sai na abakar ya nemo awakin ya kama sai na baka sai na baka da ce ina annabi bai karba ba a gaba na aka yi ba zama ne sai na umaru ya kawo ya ce in ka sake zuwa ni duka zan maka ba ni ba irin su waɗancan ba ne to shi ne allah ke ce wa min man ahada allah a cikin munafikai wanda ya alkawari da allah kaga alkawari yayi da annabi zai kawo sai allah ya cire annabi ya sa kanshi yayi alkawari da allah da manzonsa لئن آتيتنا والله إن كابا فلنا لنصدق أن نظام يسلك نظام في لك ولنكونن من الصالحين نظام مشكين صالحا ما يعلم ويؤدي منه كل ذي حق حقه وزيبا كون ما وجه حق حق فدعا له annabi ya masa addu'a fa wusi alaihi aka yalwata masa fankada ya yankwa ne juma'a tun daga ra yana zuwa salloli har juma'a ma ya lumana zuwa wa jama'atu jama'a wa man azzakata ya hana zakka kama qala ta'ala kama inda Allah ya ce falan ma atahum min fadlihi ya inda Allah ya ba su daga falalansa baqilu suka yi rowa bihi da shi wa tawallaw suka juya an da'atin lahi gabanin biyan Allah wa hum mu'riduna suna masu kau da kai ba kaba ko ne bakan Allah ya kawo fasayyar aqibatan ya maida karshen su munafinci sabitan tabbatacce fi qulubihim a cikin zuciyarsu ila yawmil qiyamah zuwa ranar da za su gamu da Allah kuma yawmil qiyama bima khalaqullah abin da suka saba ma Allah ma wa'adu wa abin da suka masa alkawari bima kanu sakamakon abin da suka zance ya zubuna suna karya fa ja'a ba'da zalika ila nabi da wannan ayat zauka sai zo ma annabi da zakkansa فقال سي النبي إن الله منعني أن أقبل منك ألا يا هنا إن كروا ولنك فجعل يحص التراب على رأسي زي زموينا ديما قصائنا واضع مكان زويونا لك نالك ألا يجبايسو Allah ya ce a ba zai za a karba ba dan ya zo lokacin abubakar ba lam yaqbal ha bai karba ita ba summa ila umar ba lam yaqbal ha bai karba ba summa ila usmana zamanin halifa usman ya zo ba lam yaqbal ha ma ta ya mutu ala zamani kaga ba rashin sallah ba hana zakka ya sa ya halaka ya zama kafir shi yasa bai manzon Allah sai na abubakar farkon abin da aka so a fara rikici a musulunci sai masu kudi suka ce ba za su ba da zaka ba don da ana yi ne na a taimaka marsu a ƙarfi sai na bakar ya tara sabai ya ce kun ji abin da suka ce yaya ya ce suka ce ai tun da sun bari la ilaha illallah ba ya sai ce wallahi yan sun hana ne akuya da suke ba manzon Allah sai na yaƙi su don Allah bai taɓa raba sallah da zakka ba aqimus salata wa atuz zakata aqimus salata wa atuz zakata inna alam ya'lamu ban sani ba munafiqai annallaha ya'lamu sirrahum يعلم أن الله يعلم سرهم ونجوهم وأن الله علام الغيوب الذين يلوذون مطوئين من المؤمنين في صدقاتهم والذين لا يجدون إلا جهودهم فيأكلون منهم ولهم عذاب أليم
Allah subhanahu wataala ya ce wa alam ya'lamu basu sani ba annallaha ya'lamu sirrahum Allah ya san abin da suka ɓoye cikin zuciyarsu wa najwahun da abin da suke ganawa tsakanin su annallaha allamul ghuyub Allah shine masanin abin da ya fa kuma gharanil iyan wannan kenan an ga magana salaba sai Allah ya kawo wani magana duk inda Allah ya kawo maganar munafiki sai ya kawo maganar mu'minai kuma a gefe walamma nazala ayatu sadaqati yayin da ayan ayi sadaka ya sauka ja a rajulun wani mutum ya zo fata sadaka bi kasirin ya sadaka da yawa fa qala munafiqun munafiqan suka ce wannan kuma ai riya ne murayi wa ja a rajulun wani mutum ya zo fata sadaka ya sadaka bi sa'in da sa'i guda fa qalu suka ce inna allaha ganiyun an hada ne Allah zai da sa'i an sadaka ta hada fa nazala Allah ya saukar da ayan to lokacin da Allah ya saukar da ayan zakka manzo Allah ya kira su lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai na Bakar ya je debo kudin sa gaba daya ya kawo manzo Allah sai na Umar ya debo nasa ya kawo manzo Allah sai na Abdurrahman ibn Auf yana da dinari lokacin guda dubu takwas sai ya raba biyu daidai ya ɗauko rabi ya kama zala ya ce ya rasulallah ga shi na kawo maka rabin dukiya na annabi ce kai dan kasuwa ne to Allah ya maka albarka a kasuwanci shi ko sai na Usman da ya kawo nashi hadda dawaki da mai manzo Allah ya ce kai Usman Usman duk abin da kai ba zai cuce ka ba na baka yata ta mutu na baka yata ta mutu da ina da wata wallahi da na kara maka ba zarra Usman ma ba alana da yau to shi Abdurrahman Auza dan kasuwan ya ce wallahi da ni dinka samun kudi albarkan annabi hannar zai da shi kaga wata rana ce matsohuwa ta kai kudi ya yi min yawa ina ganin shi zai kashe ni ce kai sadaka da su mana na ta sadaka na ta sadaka zai kudin su kai ta karuwa to ya mutu ya bar duniya matansa sulhu aka yi da ita aka ba ta dinari dubu tamanin dubu tamanin ya taba zama ya ce duk araba dukiyar duka allah ya ce a ai in na ka bayar ni karawa nake to shine allah yake cewa lokacin da aka tara sadaka sai na bakar ya kawo nashi umaru ya kawo rabi wannan ya kawo rabi munafikai na gefe zuwa ce wannan ai doriya ne ba don Allah ba sai aka samu wani sahabi sai zo da sa'in dabino guda da ya ce ya rasu na kwana ina aiki a gonan wani da gari ya waye ya bani sa'in dabino guda biyu da yanzu na bar ma iyalai na daya ga daya na kawo wa Allah sai annabi ya ce zazzage a kai sai zazzage sai munafikai ka ji kuma wannan mai Allah zai da sa'i guda to shine Allah ya ce allazina yalmun zimil murawwaduna ka ga munafikai masu aibata masu samun dama min almu'minina wanda suka kawo da yawa an aibata su fi sadaqati wallazina da wadannan la yajuna ba za su samu ba illa juda sai samun ikon su fa yatuna bihi wa yasqaruna suna izgili min wannan gare su to Allah ya ce saqirallahu minhum Allah zai zaka masu da arzikin su ولهم عذاب أليم عذابا من رديات من غريس إن تكذبهم آيات تكذبهم إن تكذبهم فإن وعدهم فلا يكذبون الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah subhanahu wataala ya ce mun halayen munafikai kenan idan sun ga abin kirki su aibata in an yi da yawa su aibata an yi aka dan da ya rasulullah ka nema musu gafara aw la tastaghfir ko kar ka nema musu gafara takhayyirul lahu an bashi zabi a neman gafara fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inni khayyirtu an bani zabi fa atartu yani al istighfara Allah ya ce ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara to ni annabin rahama ne na na yadda in nema musu gafara da yana ya shiga neman gafaran Allah ya ce a aha in tasagafir lahum sab'ina marratan idan ka nema musu gafara so 70 in dai munafiki ne lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba to me yasa aka ce 70 a al'adar larabawa ne duk idan za su yi 70 70 ba wai ana nufin 70 din in ya wuce za a gafarta annabi ya ce da na san in na kara akan 70 za a gafarta musu ba da na kara lan yaghfir Allahu lahum sab'ina maradin lai mai lahun da kila an ce almuradu abin nufi da sab'in nan almubalaga tu kaiwa matuƙa ne fi kasaratul istighfar ya zo a cikin hadisin bukhari annabi ya ce law a'lamu anni law zittu ala sab'in da na san in na ƙara akan saba'in din nan gufira la gafarta musu la zittu alaiha mai na ƙara wakila an ce almuradu abin nufi da saba'in adadul mahsus adadi ne abin kebancewa saboda hadisinsa wasu azidu annabi ce da sannu zan kara akan saba'in ba bayyana lahum asman magbarati sai Allah ya bayyana musu an yanke masu gabara sawa'un alaihim astaghfartu lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum zalika wa ja'alna ka bi annahum cewa su kabaru billah sun kafirce ma Allah wa rasulihi da manzansa wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah bai shirye da mutane fasikai fariqan muhallafuna
فعلى المخلفون بمقعدهم كلام رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا ويلعبوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله sanda za a je yakin tabuka wuri ne da nisa mai tsananin zafi annabi ya ce a lokacin ya kamata a bi zafi yaki to munafikai a cikin su laurana na sai su zo su yi wa annabi ƙarya su ce ya rasulullah muna da lalura annabi ce ba ne to shine Allah ke ce a yanzu aka wanda aka bar su a baya ba su je tabuka ba suna farin ciki bi maqadihim qudihim zaman su khilafa rasulillah bayan manzon Allah wa karihu suka ji an yi jahidu su je jihadi na wale da dukiyoyinsu wa an fasim da kanin su fi sabilillah ta barkin Allah wa qalu qala ba'aduhum li ba'alin sashi yana ce masashi la tanfiru fil harr kar ku yadda ku fita cikin zuwa jihadi a cikin tsananin zafi don Allah yana gaya musu zafi na duniya mai karewa ne iyaka ya kashe ka in ka je na lahira akwai karewa to qul naru jahannama ashaddu harra wutan jahannama ya fi tsananin zafi da na tabuka walaula abin da bi Allah ya taɓuwa kar su ji tsoron da bitar kita halbe da barin jinkiri na walau kanu ya fuka wani da sun kasance sun san zalika wancan nan kamata Allah waya annabi ya dafi suna ta dariya wallahi da yanzu muna can muna shan rana ai ga mun zauna sai Allah ya ce a balila ko galilan wala ko kasira ba dariya suke yi ba to su yi dariya kaɗan a duniya za su yi kuka da yawa a lahira da za a sakamako bi ma kanu da abin da zai kasance ya suke aikatawa khairun ah, khabarun an halihim Allah ya bada labarin da za su koma dariyan nan zai koma masu kuka نعم وإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاجتبنوك للقرون فقل لن تقتلوا معي أبدا ولا تقتلوا معي أدوا إنكم رجعتم للقول أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allah ya ce ma annabi fayan raja'aka Allah idan Allah ya dawo da kai daga yakin tabuka ila daifatin zuwa wasu yanki daga cikin wanda suka nemi a bar su su zauna a gida daga munafikai fasazanu ka da khuruji wata rana in yaki ya samu suka nemi izini don su fita tare da kai ila ghazwatin ukhra fa qul lahum ka ce musu lan takhruju ma'i abadan tunda kun ki zuwa tabuka ba za ku fita tare da ni ba har abada wala mutuqatilu man yadu ma za ku yaki maki tare da ni ba innakum ralidun ai kun yarda bil qawdi da zama a gida awwala waratin farkon mayawa fa qawdu ku zauna ma al qaidin da yanda mazauna al mutakhallifin an al ghaz wanda aka ce su zauna kar su je yaki min an nisa'i daga mata wa sibyani da kananan yara wa ganin da wadansu wannan kenan wannan kisa na gaba ana magana ne akan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai na duniya gaba daya shi ne shugaban hazrat manzon Allah zai zo madina da za a nada yi sarauta manzon Allah yana sauka a madina sai abu ya lalace sai zama dole bi manzon Allah sai zama munafikai yake tare da su yana da majalisarsa majalisar nasa yakan tara mutum uku su yi ta aibata manzon Allah da shi da sahabban har wata rana manzon Allah ya zo zai wuce akan alfadari ya tsaya wajen sai ce Abdullahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah sai ce manzon Allah albadarin ka na mana wari ka wuce wani sahabi ya shara masa mali ya ce albadarin manzon Allah warin shi ya fi turaren ubanka aka wuce manzon Allah dai yana nan to abun yayi yawa duk sanda aka zo da magana mummuna shi yake farawa to yana da da mutumin kirki sunan shi abdullah shi ma dan za ka je inda yake fada cikin da yau ila in rajana ila madina da ya kurjan ila min al az wani da da rasuli an je yaki ranan sai annabi ya ce a je a dibo masa ruwa a injiya shi ma ya tura yaron sa a dibo ruwa sai ya hana yaron annabi diba aka yi fada aka ce yaron annabi sai ya koma ya gaya mai gidansa wallahi yaron annabi ya- ya hana ɗibarwa sai ce a ai wannan misalin waɗannan mutane san min kalbaka ya kuluka wai na ce ma annabi ya za ka kibanta kare ya ci ka baƙin nan da suka zo kwanan nan su ne suke mana haka in mun je madina sai mun fayar da su la in raja ana ila madinati li yurjal al azm min ala za Allah ce ga masa ƙarya yake wa lillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun to dan abdullahi mutumin kirki ne sai je tsare kofar gidan uba ya ce tun da ka zagi annabi sai na kashe ka wallahi sai ka janye wannan maganan ka ce annabi ne buwaye ba kai ba ya tsare hanya ya ce wallahi ba za ka shiga gidan ba sai annabi ya je ya ce zo ka kyale shi ya ce ya rasulullah ina son kai mizini in yanka shi ya ce don me ya ce a in na yanka shi ba ni da haushin kuwa ni zan ji haushin kaina amma in wani ya yanka shi kullum zan ce ga makashin ubana zan ji haushin shi to tun da matsiyaci ne ba ni in yanka shi ya ce ba shi allah zai kashe abin shi to ana nan sai ciwo ya kama shi da ya ga alamar mutuwa ya san abin da zai gama da zai ce a je a gaya wa annabi yana gashe shi yana roƙon abubuwa kamar haka idan ya mutu annabi ya bashi rigar da yake jikinsa a mai likafani saboda duk rigar da ya taba jikin annabi wuta bata yi ta taba ba na biyo annabi ya tsaya ya masa sallah don Allah ya gaya wa annabi wala kunnakum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwaba duk wanda Allah ya ce ma annabi annabi ya ce Allah ya gafarta mana zai gafarta to ya nema mini gafara ya min sallah na uku ya sa ni a kabari manzo Allah ya zo dan ya zo ya gaya masa sai ce to ga rigan sabai suka ce makiyinka ka ba shi rigan ka an kai ma rigan sai ce a na jikin annabi nake so ya turo ya bashi makin kai ce ai ba zai amfani shi ba kalmar shahada ke amfani ba jiki ba riga ba ashe dalilin ma Allah ya da ba da rigan ran da aka je yakin badar an kamo fursunonin yaki har da babban annabi Abbas a ciki ba riga a jikinsa aka ce wannan fa ce ai wannan mahaifin manzo Allah ya ce au sai ya dauki riga ya bashi na riya Allah ya ce a biya shi kare je lahira ya ce yana da wata yar alfarma tsakanin shi da manzo aka biya shi manzo Allah ya zo an tsaye da gawan annabi ya tsaya zai sallah sai na umar ya ce kai manzo Allah ba za ka yi mai sallah ba kawai ya ci bulus ya gama zagin ka ya gama aibata ka Allah ba zai gafarta mishi ba ya ce umaru kai hakuri ina jin kunyan ɗansa ba na son kunyata masoyina ba zai mashi amfani ba amma zan yi sallah manzo Allah ya daga hannu ya sallah Allah ya ce to kai ma daga yau karka kara kalma ya riga yau yadda kake kunyan ɗansa ni ma kunyan ka na ji annabi na ban ce karka yi sallan ba sallan da kai ban karba ba kana kara to shine Allah ya ce wala tusalli ala ahadin mata minhu abadan karka tsara sallah bisa mutum da cikin su ina umar ya ce wai in na zauna sai gaba na ya faɗi wai wani irin karfin zuciya ne ya same ni har na je na ce ma annabi ba za ka yi sallah ba ni ne ko umar yana nake tsoron annabi amma saboda zafi na zan cewa zan ba za ka yi sallan ba Allah ya ce Umaru ba nuri Umaru ba nuri to Allah ya ce wala tu salli munafinci ba abin da yafi shi muni innal munafiqina fi darakil asfali min Allah wala taqum ala qabrihi karka tsaya a kabarin sa wajen binnewa ko ziyara innahum kafaru billahi wa rasulihi sun butuce ma Allah da manzo wa ma tu sun mutu wan fasikuna suna fasikai kafiruna wala tu'jibuka amwaluhum kar dukiyoyinsu ta kayatar da ku wala auladuhum ko yayansu inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha iyaka Allah yana so ya azabtar da su ne da dukiyan anan duniya wa tasaka anfusum rayukan su tufita wa hum kafiruna suna kafirai wa idza unzir su wa idza unzira suratun la nu'minu billahi وجاهدوا مع رسوله سابقة أولى قبل منهم وقالوا زمانكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقضى على قلوبهم مع الخوالف وقضى على قلوبهم فهم لا يفقهون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza unzila suratun idan aka sokar da sura wani yanki daga Qur'ani ayan yazo yana horon su bi an aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa jahidu ku jihadi ma rasulihi tare da manzonsa isara na kawalon kawai sai mawadata su dinga neman izinin kamiru daga cikin su wa qalu sai su ce zanna na kuma alqaidin baramu mu zamo cikin waɗanda ba su ba Allah ce radu bi an yakunu ma alqawalib sun yadda su kasance tare da ababen bari a gida jamu khalifatan ayin nisa'i allati ta'allamna kuma matan da ake bari a cikin dakuna wato fi ala qulubihim Allah ya ce an daura zuciyarsu fa la yafqahun ba sa fahimtar alkhair lakin rasul amma wanzo wallazina amanu ma'ahu da wanda suke tare da shi lakin rasul wallazina amanu ma'ahu da wanda suka tare da da gaskiya da Allah jahadu sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyansu wa anfusihim da kanin su ulaika lahumul khairat mabancanan ka alkhairai ya tabbata gare su fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika wadancan ka humul mauluna sune masu babban rabo a'adda Allahu lahum jannatin Allah ya tanada masu aljannai tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana a karkashinsa khalidina ababan kaddara madawwama biya a ciki zalikal fawzul azim wancan nan kashi ne babban rabo mai girma Allah ya bamu babban rabo mai girma
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين nan muka kawo rabin da za mu haɗe karatu da fatan Allah ya saka mana da alheri kuma Allah ya koma da kuma jin ku lafiya da mafarar da kaje a cikin wannan jima Allah ya tsaya maka Allah ya tsare maka dukkan shari Allah ya maka gafura da kuma da ta Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya saka mai da lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya sa ta haka Allah ya zuwa a barka akan kamar suna
abin da muka karanta muka nace yana ba mu ladan sa kuran da muka yi na gafarta musu Allah azumin da muka yi Allah ya sa karbabe ne Allah ya sa muna daga cikin bayan da Allah ke gafarta musu Allah ya saukar da rahama a kanmu da iyalan Allah ya dada mu ya dada ayyukan mu ya ga mana kurakuran abin da muka samu mun karanta Allah ya ba mu yi kuma aiki da shi abin da mun iya ba Allah ya iya mana ya martaba Allah kara maka lafiya yanda ka girmama addinin Allah Allah ya girmama ka Allah ya kare maka kasanka da jama'anka da iyalanka abubuwan da aka sa gaba na alkhairi Allah ya yi maka Allah ya taya maka Allah ya yi maka Allah ya taya maka Allah ya taya zama cikin sauki da farman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda suka zo wannan wuri sun zo don girmama Allah ne da girmama manzon Allah Allah ya san su bakin Allah ne bakin manzon Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi fitinu da yake damu a wannan kasa wanda ba wani abu ya ja mana ba sabon Allah ne da yawa Allah ce wani lau su kama da tsarikaci da aska yana mu ba an gara kayi lafta na biyu man yi oril an zikira biyu na sulhu a zaban sa da mutane sun daidaitu a kan hanya da mun shayar da su ba sun roƙa ba amma duk wanda kawai da kai ya bar Allah Allah ya ce zan dora shi kan azaba mai wuya to mun shiga cikin tsanayi Allah mu tuba Allah mun tuba Allah ne kuma ne Allah ka kare mana Allah ka yabe mana Allah ka yabe mana Allah ka canza mana tsanani ya zama sauki Allah ka canza mana tsada da arha Allah ka canza mana rashin zaman lafiya da zaman lafiya kame kamen da ake yi wanda yake ba gaira ba da nemi Allah ka kawo karshen su masu yi in masu shirya ne Allah ya shirya su in ba masu yi ba ba masu shirya ba ne Allah ka fitar da su ka lalata lamarin su in wasu suke goya musu baya Allah ka fi su kowa sanin su Allah ka kona asirin su ka lalata su ka kona asirin su da farkon mu Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka yi hidima a cikin wannan harka Allah ya kanta wata lalai da kan mai martaba har duk wanda suka zo nan da wanda ya yi hidima da ido da baki da kori Allah ya saka masa tsarkari alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bana na mai martaba manzo Allah ya taya masa Allah ya taya masa Allah ya taya masa martaba limamai da malamai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya taya muku a kuma mai martaba Allah ya taimake ku duk inda kuke alfarmar manzo Allah Allah ya kara mana ɗaukaka kara mana lafiya kuma lafiya kowa da bukatun sa Allah ya biya mana mun ana da bukatan addu'a lokaci ne na addu'a kuma lokaci ne na karban addu'a goma na karshe kowa ya sani manzon Allah ya kan nade tabarmansa ne ya koma ya yi itikafi ba wani abu yake nema ba neman gafara to ai koyi da manzon Allah ai koyi da manzon Allah masu yi itikafi in sun je itikafi banda yin redo banda yin hantar banda caci karatun qur'ani a yi zikiri a yi salati ko a yi na yi zikari ba ce ga wani abu da kake bance ba ko karatun qur'ani ko zikiri ko istighfari ko salati bacci ma a lokacin ibada ne in ka gaji ka kwanta kai bacci shi ma ibada ne Allah ka muna godiya ga mai martaba mana karin godiya muna ba abin da zamu ce sai mu ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya tsaya maka duk abin da ka sa gaba na alheri na ci gaban kasanka da na ci gaban addini da wannan masallaci da Allah ya kawo a hannunka za a gyara shi wanda zai zama ɗaya daga cikin abin da Allah ya taya maka Allah ya sa baduwar hanga a cikin zamu Allah ya taya maka Allah ya kare mana kai kare iyalan kai kare lijiyar kai kare mutuncin ka dukkan malamai masu taimaka maka a wannan gari kowa da irin kokarin da yake Allah ya saka maka da masu kwanciyar zafi da masu nagari ma duka duka kayan gari Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ila yin duduka da lana ilaikum wa isan ka kafa mana ilaikum da su ne kama da fa alaikum sun muka da ahwalina ya su'alina ya sami an yin zai wal din ka bayin mu ayi mu ayi wa kan mu ka bi an su'ali wa qad aba ja'a illa minka ya muta'ali wa qabat la mal illa bika ya zal jalal wal ikram wa sadat turuq ila ilayka ya allah يا سميع يا كريم يا مجيب نسألك ونتصل إليك بحبيبك ورسولك وعظيم القدر إنك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح أيتنا باب إجابة يا من إذا سأله المؤمن أجابا قل لنا ولا تقم علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وقلنا في نفوسنا ونفائسنا وإذننا وعملنا وعددنا ومددنا وسكننا ومسكننا وحولنا وحالنا ومالنا ومالنا اللهم لا تجعلنا سبيلا ولا تسلل علينا مديرا وقنا شر من يريد نورنا من اسم وجاهل وادفع عنا بيدك الامر انك المؤمنين اللهم لا نسالك بأهل وألوهيتك وكفاء هدايتك ومن ملكك ومسلم سلامتك وعذاب قهرك وبباب حمايتك وبحاء علمك وبلام رزقك وبعين عنايتك وبعين يمنك وبسؤال سودانيتك يا الله يا أرحم يا صدق يا صمد يا من لم يلد ولم يولد كلنا ولا تمن علينا كلنا ولا تمن علينا وانصرنا وانصرنا وانصرنا واجعلنا ما أهمنا من ذنوبنا اللهم ربنا لا تدع لنا في وقعنا هذا اليوم هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قليته ولا مريض الا شفيته ولا فقير الا غنيته ولا جاهل الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا يسمي على الا سلسله اليك ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام
sannan idan ya gama a cikin da ya ba a sannan sai na aiki sai ma da kuma a zo da wata rashin addu'a
da ya raya mu sake kawo ranar da kuma yau na saukan tafsirin da ake a wannan masallaci da yau gobin fadar domin gode ma Allah kwarai da gaske saboda wayansu ana tare da sunan bayarwar haka amma Allah ya kalli kwanan su su muna addu'a Allah ya musu gafara Allah ya tara mu a gidan ziyar da aminci kuma mun sake ɗaukan wannan dama mu yi godiya kwarai da malamin mu sai sani halifa da sauran wanda suke karatu a wurin nan da wanda ke sun ba da lokacinsu da rayuwarsu da kuma sun bar abin da suke don su zo su karantar da al'umma baki daya to ba mu da abin da za mu biya su ba mu da abin da za mu ci mu sai dai Allah ya saka da alheri Allah ya sa ya zama da kuma kamar yadda malami ya addu'a eh, saboda da halin da muka samu kanmu a bana muna addu'a kuma muna fatan Allah ya dubi addu'a da ya yi Allah ya mana lokaci ya dafa muna eh, ya kasance rabewa haka Allah ya sa a cikin masallacin da ya kuma da an sami kira ga al'umma mai adada hankuli da da juna kuma magana hakuri da halin rayuwa da muke ciki a yau wanda ke kowa a yau yanayin gidan su ta canza saboda halin da ƙasa mutum ke ciki sannan da biyu akwai maganar ta'addanci da ake tsaye a ƙasar mu ana fitar jini kusan kullum to mu ci gaba da yake fari kuma mu yi amfani da wannan lokaci wannan goma na ƙarshe na azumi din nan da dukkan masu sallatai da kuma eh, mutane kowa da addu'a Allah ta mana sauki kuma Allah ya mana maganin wanda suke yarda da mutane kuma iyaye su kula da ƙananan yaran su a san su don su a san fitar su musamman mata wanda suke tafiya a unguwa wasu daga nan an sace ƴaƴan kenan yanzu ga wani fitina da gunda a ƙasar nan za a ɗauki yara daga nan zaria cikin can kudancin ƙasar nan har a sai da su kamar bayi wasu kuma a sai da su a yi tsafaci tsafaci da su to duk wannan fitattun ne da suke kuma a cikin ƙasar mu to muna fatan mutane za su haɗa kai da jami'an tsaro a dinga sanarwa inda ke da tashi tsaye a kawai da wannan ta'addanci da ke faruwa to muna godiya kwarai gare ku baki daya da irin juriya da kuma addu'o'i da ake yi don Allah ya kawo mana sauki su ba mu da wani dacin ci da wuce mu koma ga Allah baki daya to muna addu'a Allah shi mana gafara Allah shi karbi ayyukan mu Allah shi karbi azumin mu mu magabatan mu wanda suka riga ya mu Allah ya musu rahama Allah ya tara mu gidan tsiyar da ya musu da lokacin mu yayi Allah ya karbi ayyukan mu a san da yake son mu yake da ayyukan mu Allah ya sa dawo da su lafiya kuma Allah ya bada sa'a aiki da ake suka yi sauran jama'a mu da suka tafi yin aikin uwa a tashin lafiyar ayyukan su kuma Allah ya kira domin su wanda suke yi wani baki da yin kasan musu zama lafiya in an sami jawomin zaman lafiya za su samu karuwan arziki da ci gaba don ba a samu ba zai kusanci an yau samu akasin haka sai musu gaba da ajiya mu da musulun jira da wanda suka tafi makka don allah ya jinta su yan mu zama gatan mu yadda ke al'amura su canza a kasan mu kuma a ƙarshe za mu kira da duk al'ummar mu a duk ɗan da aka ɗaukar baki sun shigo a rika sa ido a rika saboda shi ne aka sani za a samu akwai ba su gari da dama suna kewaye ne da mutane to in ana sanar ma hukuma da malamai da masu umarni da gatai da nan ma yana fara to za a samu sauƙin abin kuma a taimaka ma masu hali su taimaka ma wanda ba su da shi saboda mutane da yawa ba su san irin halin da wasu suke ciki ba sai in ka zo kusa da su da kan irin da halin da mutane suke ciki akwai wanda yake mutum ya ajiya da shekarun jiya suke ba wasu amma yau suna cikin bukata to da Allah a sa tausayi a cikin mutane inda tuna duk wanda kawai ɗan ɗan tausayi da ya yi kokari wanda ba su da siya da musu fatan Allah ya ci gaba da dafa mana cikin gore gore da gaske Allah ya samu zama lafiya Allah ya zama lafiya zama lafiya zama lafiya assalamu alaikum Allah ya saka da